أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah da da mu cikin wannan masallaci a wannan sati inda za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi na risala wannan shine karatu na hamsin daga soma wannan littafi ɗin. muna fata abinda za mu karanta Allah ya ba mu lada a kai Allah ya yassare mana fahimtan shi Allah kuma ya ba mu ikon yin aiki da abinda za mu fahimta daidai gwargwado shi mawallafi na wannan littafi Allah ya gafarta mishi Allah ya kai haske kabarin shi Allah ya samu fa'idanci da iliminsa to muna nan cikin babin zakka an yi batu akan zakkan Uh, kayan gona da zakan kuɗi yanzu za mu shiga zakka na dabbobi malam ya ce babu fi zakatil mashiya wannan babi zai yi mana magana akan uh, zakka na dabbobi to dabbobi da ake fitar musu da zakka dabbobi guda hudu ne daga abin da ya shafi raƙuma da nau'in su ga baki ɗaya duk ana fitar musu da zakka wato raƙumi akwai wanda ake kiran shi al'ibula akwai wanda ake kiran shi albukhtu wato mai tozo biyu akwai kuma mai tozo ɗaya to dukkaninsu nau'i ɗaya ne wajen fitar da zakka akwai kuma abin da ya shafi shanu su ma da dukkanin nau'insu akwai su jamus wanda suke da ƙaho da wanda ba su da ƙaho da shanu gudale duk dai wani nau'i dai in dai saniya ne to ana fitar mata da zakka kuma ana haɗa su a fitar musu da zakka ɗin waje ɗaya akwai kuma abin da ya shafi wayannan ƙananan dabbobi su ne su awaki to da akuya da rago da tsinkiya kenan to su ma duk nau'i ɗaya ne wajen zakka mun gane ko in kana da wayannan jajaye kana da wayannan dangin tumakai wayannan dangin awaki dukkaninsu za ka lissafa su ka fitar musu da zakka to wayannan su ne kaɗai kuma dabbobin da ake cire musu zakka ga baki ɗaya ba a cire zakka ɗin ba a wayannan ba cikin tsuntsaye ba a fitar musu da zakka kuma ko da jimina ne dan girma to haka duk sauran wani nau'i na dabba kuma da ka sani ba a fitar masa zakka ɗin ba wayannan ba to malam ya ce wa zakatul ibli kaga zakkar raƙumi walbaƙar da kuma shanu walganam da kuma tumaki faribatun wannan farilla ne kamar yadda yake a sauran zakka ga baki ɗaya kuma yana ɗaya daga cikin wato ginshiƙai na addinin musulunci alayi shi ne na hudu malam ya ce wala zakata minal ibil fi aƙalli min hamsi zaudin babu zakka a cikin raƙuma in dai ba su kai biyar ba sai sun kai biyar to daga lokacin shine zakka ya soma shiga kansu wahiya in an ce khamsu zawadin wahiya khamsu min al-ibl sune wato su kai raƙuma biyar fa fiha shatun idan suka kai raƙuma biyar to za a nemi akuya ne a bayar wannan akuya jaza'atun za a bada jaza'a kiba kiba aw saniyatin ko kuma wanda ake kira saniya duk za mu ji shekarunsu nawa wato za mu gane akuyoyin ne da shekarunsu tunda mu ba ma'abota kiwo ba ne wanda har za mu samu suna amma dukkanin suna da suna mun gane ko to amma mu za mu fi fahimtar su da shekarunsu ne mun fahimta min jullil ganami ana ba da shi kuma daga mafi rinjayen wa'annan tumaki din wato kamar kana da raguna kana da kuma akuyoyi to da in ka zo fitar da zakka za ka nemi wayanne ne suka fi yawa a ciki ɓangaren akuyoyi ne suka fi yawa ko kuma ɓangaren raguna to a ɗaya cikin su dai za ka ɗauki ɗaya ka bayar mun gane ko ya ce min jille gana mi ahalil baladi na wannan gari ɗin ahalil zalikal balad min ba'ani na daga ɓangaren tumaki awul ma'azi ko kuma ɓangaren wato abin nan awaki in an ce jaza'a cikin waɗannan su ne wanda suka cika shekara ɗaya sun cika shekara ɗaya sun shiga na biyu to su ne za a fitar za a dinga fitarwa in raƙuma suka kai daga biyar haka za a yi ta bayarwa ila tis'in har su kai raƙuma tara duk shekara ɗaya dai za ka ba da wannan akuya duk shekara ɗaya za ka ba da wannan akuya Summa fil ashir sannan idan raƙuma suka cika goma, shatani sai a ba da waɗannan akuyoyi guda biyu. Mun gane ko? Ila arba'ata ashara har su kai goma sha hudu. Ana ta ba da raƙuma guda biyu har su kai sha hudu. To, abin da yake daga goman nan zuwa sha hudu a cikin raƙuma, Uh, daga raƙuma goma zuwa sha hudu, to abin da yake tsakanin goma da sha hudu na ana kiransu auƙas. Mun gane, ko sai kaga kamar babu zakan a kansu, tunda irgen biyar biyar ake yi, in ba su kai biyar ba dai ana irgen na baya ne. Yawa za ka yi ta bada guda biyu tun daga goma har sai sun kai sha biyar. sai kamar daga na sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu kamar babu zakka a kansu to ana kiran wa'annan auka kaga ba kamar zakka na hatsi ba ba kuma kamar zakka na kuɗi ba wanda a zakka na kuɗi komai ƙanƙantar abin da ya haura ma lissafin sai an cire masa zakka hakan nan na hatsi shi ma komai ƙanƙantar abin da ya haura sai an cire mishi zakka amma a na dabbobi ba za a ce to wa'annan su kuma guda hudun akuya nawa za a bayar ba mun fahimta ko ana kiran su a kasuwan nan ba a zancen ana zancen sai ya kai daga biyar goma sai ya kai sha biyar to idan ya kai goma sha biyar shine sun mafi hamsata ashara in ya kai in sai kai goma sha biyar salasu shiyahin sai a bada sai a bada awaki guda uku wa'annan dai jaza'a din mun gane ko wanda suka cika shekara ɗaya sun shiga na biyu wanda suka kai kenan a yi lahiya da su ba. Yawa daga in akuya ne tana cika shekara ɗaya ta shiga na biyu ta kai lahiya. Rago ne aka samu in ya kai wata shida ma ya kai lahiya. Mun gane ko ba sai ya cika shekara ba, amma ɓangaren zakka ragon ma sai ya cika shekara ɗaya. Ya shiga na biyu, to sai a bada guda, ana bada guda uku uku, ila fa'iza kanat ishirin idan sun kai ishirin to fa arba ushiyahin sai a ba da wannan tumaki guda hudu haka za a yi ta bayarwa ila arba'i wa ishirin har su kai ishirin da biyar ashirin da hudu yawwa har su kai ishirin da hudu su mafi kamsin wa ishirina to da sun kai ishirin da biyar to zancen bayarwa daga cikin awaki kuma ya ƙare mun gane ko in sun kai ishirin da biyar sai a ba da binti muhadin wanda ake kiranta bintu mukabin wato za a bayar daga cikin raƙuma yau ba za a ci gaba da bayarwa a akuyoyi ko tumaki ba sai a bayar a cikin raƙumi ɗin wacce ce bintu mukabin waye bintu sanataini ita ce yar da ta cika shekara biyu mun gane ko ta cika shekara biyu to wannan ita za a bayar fa in lam takun fiha in babu bintu mukabin fa babu wanda ta cika shekara biyu a cikin ‘ya'yan wannan raƙuma ɗin, to fa ibn labunin, sai a ba da wanda ake kiran shi ibn labunin. Mun gane ko? Ibn labunin shi ne raƙumi ne namiji amma ana shayar da kanwan shi. Mun gane ko? E, zakarin namiji, ai shi ne ibn ɗin ma ya dai maimaita saboda, saboda a gane. Mun gane ko? Shi wannan Uh, ibn labunin shi ya cika shekara biyu ya shiga shekara na uku mun gane ko domin abinda ake fahimta daga raƙumi ko raƙuma tana shayarwa na shekara ɗaya ne a shekara na biyu tana da ciki mun gane ko so to in ya cika shekara na biyu ko ta aife shikenan kaga wannan wanda da ta aifa yana da ƙanwa kenan yana da ƙani ko kanwa. To za a yi ta bayar da wannan bintu muhabin au ibn labunin ila hamsin wa salasuna kaga mun koma irgen goma ko har raƙuma su kai talatin da biyar. Abinda za a dinga bayarwa kenan kowane shekara. Kuma wayannan raƙuma ba a ba a lissafin cewa manya ne ko ƙanana. na talatin da biyar ɗin ko da ana yau gobe za a fi da zakka yana ishirin da talatin da hudu sai aka haife shi yau ba su zama talatin da biyar ba to shi kenan zakka ya canza yau komai ƙanƙantan shi ana lissafin shi ko yau aka haife shi ana lissafinsa a wannan lissafi ɗin shine mala yace ila khamsin wa salasina suma fi sittin wa salasina daga ran da suka kai talatin da shida to za a ba da bintu labunin kaga wancan mun ce ibnu labunin ko shine za a bayar to yau kuma matan za a bayar ga ta ga kuma ana shayar da kanwanta ko kaninta waya bintu salasina salasa sinina ita ce yar shekara uku to ita za a ta bayarwa da bintu labunin ila hamsin wa arba'in har sai kuma sun kai arba'in da biyar. Suna fi sittin wa arba'in, san fi sittin wa arba'in, sannan idan rakuma nan suka kai arba'in da shida za a ba da abin da ake kiranta hikkatu. Mun gane ko? Za a ba da hikka a cikin rakuma. Wahiyar, in an ce hikka ga ta nan wahiyar lati yasluhu ala zahariha. alhamdu ita ce wanda ta kai a so ma ɗora mata kaya don tafiya. Mun gane ko? Wa yadruku hal fahal sannan kuma fahal wato karan dabbobin zai so ma binta a wannan lokaci ɗin. Ta kai ta ɗauki ciki, ta kai ta aihu. Malam dai in dai duk ba mu gane wannan ba, malam ya ce wa binta arba'i sinina ita ce 'yar shekara hudu. daga raƙuma ta kai shekara hudu ta kai a so mu ɗora mata kaya mun gane ko ta kai kuma ta so ta batun ɗaukan ciki kuma ya zo mata to ita za a yi ta bayarwa a wannan waje amma dukkanin su kamar da muka faɗa in ka je wajen masu kiwo duk waɗannan suna da sunayensu to mu da bamu san su ba ba mu'amala da su shine ake faɗa mana shekarunsu mun gane ko in kana kiwon shanu ka san saniya da ta kai a so mu ɗora mata kaya mun gane ita ma da sunanta. To za a yi ta ba da wannan ‘yar shekaru ce ba na hudu a yanzu ko? Za a yi ta ba da raƙuma ba na hudu ila sittina har sai sun kai sittin, kaga an koma ƙirgen sha biyar biyar kenan. Daga wannan ya koma sha biyar biyar. Suna fi iya dawa sittina, sana idan raƙuma suka kai sittin da ɗaya, to sai a ba da jaza'a. mun gane ko waya binta kamsa su ne ita ce yar shekara biyar ta ji jaza a cikin raƙuma su ne yan shekara biyar to ita ce kuma wanda ta kai a lahiya da ita a in mun zo batun lahiya jaza a raƙuma yar shekara biyar bana biyar ita ce ta kai a lahiya da ita to za a yi ta ba da wannan ila hamsin wa saba'ina har su kai saba'in da biyar to daga sun kai saba'in da biyar sun mafi sittuwa saba'in daga sun shiga saba'in da shida sai a bada binta labunin yan shekara uku uku nan mata guda biyu mun gane ko shine binta labunin haka za a yi ta bayarwa daga sun kai saba'in da shida ila tis'ina har su kai casa'in su mafi ida wa tis'ina sanan idan sun kai casa'in da ɗaya to sai a bada hikatani ‘yan shekara biyar biyar guda biyu, su kuma za a yi ta bayarwa kowane shekara ila ishirina wa mi'a har su kai ɗari da ishirin, kaga irgen talatin kenan. To za a yi ta ba da wannan binta labunin hikatani ila har su kai ɗari da ishirin. To daga nan fa lissafi ya ƙare, fama zada, duk abin da ya ƙari ala zalika a cikin wannan. to sai a koma lissafin fafi kulle hamsina cikin kowane raƙuma hamsin amma sai sun kai wancan adadin sai sun kai ɗari da ishirin to daga sun kai ɗari da ishirin da ɗaya lissafi ya tsaya a wajen sai a koma lissafin fi kulle hamsina kowane raƙuma hamsin hikkatin sai a ba da hikka mun gane ko yar shekara biyar wa fi kulle arba'ina cikin kowane arba'in sai a ba da binti labunin 'yar shekara uku lissafin ya koma haka ka gani haka za a ci gaba da yin wannan lissafi din su lissafin su ya ƙare daga wannan waje din to wannan shine zakka na na na raƙuma to za mu shiga zakka na shanu a kwana nan to shikenan alhamdulillah sai mu tashi a a zakkan shanu din Allah ya kai mu abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada a kai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana shi wannan zakka kamar yadda muka faɗa muke kuma daɗa nanatawa to eh, aiken da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masahabbai ma da zai tura su zuwa abin nan duk sai da aka yi bacin zakka a ciki zauna a nan ba ki yi sallah ba kika fito ko? To, an koma gida sai a yi sallah zana karɓa wannan zakka ne daga wanda suke da shi a bayar zuwa ga waɗanda ba su da shi cikin hikimomin zakkan yana ɗaya daga ciki tabbatar da zaman lafiya da kuma gusar da ƙyashi na dukiya a tsakanin al'umma tunda dukiyar waɗansu Allah ya bawa bai ba ma waɗansu ba cikin hikiman shi to in masu shi ɗin suna bayarwa to babu wannan gunaguni a tsakanin al'umma kuma daɗa tarerayen jama'a ne da kuma ci gaba da samun wanzuwan zaman lafiya saboda haka duk da cewa mu ba mu ba mu da dabbobi kwarai da yawa to amma dai abinda mu ma muke fitar da zakka kaman gona da kuɗi to sai a dage wajen fitar da wannan kamar yadda muka yi bayani mu sani dai farilla ne wajibi ne yawa abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada akai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين